الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka na ranar alhamis wanda yau zai zama ashirin ga watan rabi'un thani hijira 1446 wanda ya dace da 24 ga watan goma shekara ta 2024 za mu ci gaba da karatu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna nukhbatul fikar fi mustalahi ahlil asar wallafar babban malami alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala to a darasin da ya gabata mun yi bayani akan abin da wato ya shafi nau'uka na alhadisu al'ahad da malaye bayani kan cewa ya kasu kashi uku akwai wanda yake algarib akwai al'aziz akwai al-mashhur daga ƙarshe kuma sai bayani akan ita karankanta kashi-kashin garaba ɗin a cewa wani zubin akan samu garaba a farkon isnadi wani zubin kuma akan samu garaba a tsakiyar isnadi sannan ita karankanta garaba din ya ce akwai al-mutulaka akwai kuma al-muƙayyada yawwa al-mutulaka wadda yake saki haka ba a ƙayyade ta ga wani ba ko kuma ga wani gari ko kuma wasu mutane wannan ita ake kira da algarabatul muqayyada a mutlaka algarabatul mutlaka algarabatul muqayyada ita ce wadda za a raba ta zuwa ga wani ko kuma zuwa ga wasu ko kuma zuwa ga wani gari yawwa a samu wannan riwaya din ta takaita gare su banda su ba wani wanda ya ruwaice ta to yau zai shiga bayani akan maudu'i na gaba shine abin da ya shafi ta'arifi na shi alkhabar ma'ana alhadith wanda mun riga mun yi bayani a baya cewa da alkhabar da alhadith duka abin da ake nufi ɗaya ne to shi alkhabar ɗin nan shin menene wato ta'arifinsa a wurin su malaman hadisi idan aka ce alhadis shin me ake nufi wannan yana da mahimmanci don zai taimake ka ka iya tantance abin da yake hadisi da wanda ba hadisi ba a shafi na goma sha hudu bala ya ce wa khabarul ahadi bi naqali adilin tammi dabbi muttasilu sanari ghairu mu'allalin wala shadhin huwa sahihu li zatihi to alhafiz yake cewa wa khabarul ahadi hadisi wanda ya zo ta hanyar ɗaiɗaiku wato ba almutawatir ba wanda an yi bayani a kansa to kamar ka yi tambaya menene ma'anarsa eh tun daga shi kashe-kashensa to a dunkule idan an ce alkhabar shi me ake nufi tunda shi almutawatir bayaninsa ya gabata an yi ta'arifinsa to yanzu wannan karkasuwar guda uku algarib almashhur alaziz so a dunkulen ɗinsu gaba ɗaya su kuma menene ma'anarsu to shine dama tarifin nasu yana ɗauke da sharuɗa duk sanda hadisi ya cika waɗannan sharuɗa to ya kammala hadisi tabbatacce in kuma aka samu tawaya daga waɗannan sharuɗa to a wannan lokaci ne sai a illanta hadisi sai ka ji an ce hadisi a bai tabbata ba to shi ne ce binakali adilin shi alhadisi dole ne ya zamo adili ne yadda kalce shi ba fasiki ba an gane wajibi ne a cikin isnadi tun daga farkonsa har ƙarshe to wajibi ne a samu waɗanda suke ruwaitar wannan magana har zuwa ga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin su adilai ne kaga wanda ya fitar da wanda yake alfasik ta kuma al'adala suna cewa wal'adulu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi saghaira wa ma ubiha wa hawa lil iyani yuqbihu fi muru'atil insani kamar yadda mai tuhfatul hukam yake fada idan an ce adili shine wanda yana nisanta alkaba'ir manya-manyan zunubai gaba daya bai ƙarya bai annamimanci bai giba bai hassada da sauransu ba wata kabira da yake aikata wannan shi ake kira adili duk wata kaba'ira gaba ɗai da masu cewa saba'in da wani abu da masu cewa ɗari uku da masu cewa ɗari bakwai duk bayyinsu bayyin ko guda da gangan ya san cewa wannan abin laifi ne Allah ya haramta kuma ya je ya yi shi to wannan ba adali ba ne na ba ta rangane in an samu irin wannan a isnadi to hadisi ya tashi aiki ba za a karba ba sannan ƙananan laifuka waɗanda ba su kai ga manya ba su kuma mafi yawa kaso biyu cikin uku ya nisance su sannan wahawa duk abin da yake kuma wa ma'ubiha duk abin da yake shi kuma an halatta shi a babin al'ada a abin nan a babin shari'a shari'a ta ce ta halatta ma ka yi kaza ba wajibi ba ne ba sunna ba ne amma kuma yinsa yana suka ga mutuncin mutum amma asalinsa a shari'a halatti to shi ma baya yin shi nisanta sai yake sau da haka adili bai yin halat matukar wannan halat yana bayuwa zuwa a soki mutuncinsa to adili bai eh to ko kara zaka kai in zaka kai shaida ba mai wannan sigobin zaka nema idan ka kai shi kotu aka alƙali ya bincika bai cika waɗannan sharuɗa ba sai a ce to shaida ka bata tabbata ba saboda an yi suka akan wanda ka kawo shaida a kai saboda an same shi ko dai yana kabira daga cikin kaba'ir ko kuma yana wani abu wanda yake na halat amma kuma yana taɓa mutunci yana mi yana taɓa mutunci ina fatar an gane yauwa kamar a ganka misali cikin kasuwa kana cin abinci kuma kasuwan nan ba shagonka ba ne na fatar an gane in shagonka ne kaga babu laifi tun da dama an san nan kake sana'a a kawai wani uzuri ya biyo da kai kasuwa kawai sai ka ga mai abinci kawai sai ka tare ka zauna kana ci to wannan yana taɓa mutunci saboda mutanen kirki ba su haka ba su haka ko kuma mutanen da suka ɗauki hula da mahimmanci sai zan ba ka sa hula kana yawo ba hula eh? ta yadda in an ga mutum ma mara hula sai a ɗauka kawai ba wani mutum ne mai wata daraja ba to ire-irensu to wannan shi ake bukata a isnadi sharaɗi na farko ke saboda haka da zaran mutum ya saba wannan shi kenan da shi yasa malamai ba sa karɓar labari na alfasik da almubtadi fasiki ko kuma wanda yake yana bid'a na fatar an gane ba a karɓar riwayarsu musamman su 'yan bid'a in ya zan abin da suka faɗa yana da alaƙa da bid'arsu amma in bai da alaƙa da bid'arsu wasu malamai na gana ana iya karɓa tunda za ka ga alkhawarij akwai riwayoyinsu a cikin littattafan hadisi wanda kuma an jefe su da wani abu na alkhuruj alal hukam da wasu waɗanda aka jefe su da al'irja aƙida ta al'irja ko aka jefe su da wani abu na attashayyar shi ne ƙoƙarin nuna soyayya ga sayidina ali amma bai kai su zuwa ga kuma rafidanci ba na sukan sahabbai da matan ma'aiki ta wannan dai malaman hadisi sun tattauna a kansa ana karɓar riwayar al-mubtadi ina ake karɓa ina ne ba a karɓa amma sharaɗi ya zama bid'arsa ba mu kaffira ba ce duk wanda ka bid'a bid'a din kuma ta fitar da shi musulunci to shi wannan ijma'an ne ba a karɓar riwayarsa an bayyanta ko yawwa su ma al-khawarij zaka ga malamai ba sa kafurta su ba sa kafurta su yawwa to wannan shine to ka'ida haka take gudana to kaga ya zama maka wajibi in ka samu hadisi ka yi binciken isnadinsa eh to shi yasa zaka ga a wannan babi malamai na hadisi ba sa ba sa sauki kware da gaske suna tsanantawa sosai dole zama wanda ake karbar ilimi a wurinsa to wajibi ne ya zama adili a sabanin abin da yake faruwa a yau mafi yawa zaka ga masu da'awa ta ilimi da malanta za ka gan su makaryata ne a wa'azin ma sai sun kirkiro karya saboda su birge masu saurare da mabiyansu su duk irin wayannan haramun ne a saurare su saboda fasikai ne ba a sauraron wa'azinsu ina fatar an gane kamar inda za su kirkiro labarurruka na karya ai gari kaza wani da kaza an yi kaza an yi kaza kuma alhali bai faru an kirkiro ne don me don a ba da caji to abin da yake faruwa kenan to kai an waye gari da mutane ba su san menene ilimi ba to shi yasa sai abubuwa suka lalace wanda ma ake saurare shi ne mai daɗin murya wanda yake iya ba da labari da sauransu to shi ne ce ta mai kuma ya zamo yana da cikakkiyar harda sharaɗi ne ba a karɓar riwayar rawi dole sai ya zama yana da cikakkiyar harda harda ɗin kashi biyu ce suna kasata akwai dabdi kitabin akwai dabdu sadri akwai waɗanda daga cikin magabata za ka ga in sun je makaranta suka ɗauko riwaya daga malamansu na hadisai rubutawa suke za su rubuta abin da suka ji kuma daidai wa daida sannan kuma za su tsare wannan rubutun to shi sharaɗinsa dole ya zamo yana kiyaye wannan abin da ya rubuta sosai baya kuskure wajen rubutu kuma lokacin da zai ba da labarin abin da ya rubuta kuma ba zai yi kuskure ba na ba ta gani wannan shi ake kira da dabda kitab kuma da matsala ta taso ya san inda ya rubuta abu zai je ya ɗauko akwai dabda sadirin akwai waɗanda su ko duk abin da suka ji haddacewa suke yi a zukatansu su kuma sharaɗi ne ya zama suna kiyayewa daidai kuma suna tsara abin bayan sun kiyaye kuma lokacin da za su ba da riwaya ɗin kuma za su bashe ta ala wajahiha yadda suka ji ta ina fatar an gane ba sa canzawa ba sa ragewa ba sa ƙari yadda suka ji harfan da harfin haka suke kawo ta to wannan sharaɗi ne akwai waɗanda Allah ya musu wannan baiwar akwai waɗanda kuma za ka ga suna iya kiyaye ma'anar abin da suka ji idan suka ji ba da labarin sai ka ga sun shigar da wani lafazi saboda sun manta madadinsa sai su ambaci wani ko kuma su rage labarin ko su ƙara su wannan duka ya an same su to hadisi ba zai zama sahihi ba sai dai a bashi wata martaba kamar yadda za mu yi bayani to wannan ita ce ƙa'ida abin da ya shafi har da ke in rubutu kake yi to ga sharaɗinsa in kuma hadda cewa kake yi a zuciya shi ma ga sharaɗinsa na fatar an gane to daga wannan sai malamai ya zamo ba sa karɓar riwaya almugaffal an gane raukanan ne ba sa karɓar riwayarsa duk wanda yake yana da rafkana to ba a karɓar riwayarsa da wanda yake Allah ya jarabe shi da rashin lafiya na mantuwa yawwa zai iya kiyaye abu amma kuma nan take yana iya manta da wanda yake da sahau shi ma duk wayannan ba a karɓar riwayarsu saboda akwai yiwuwar su canza abin da suka ji saboda waccan illa ɗin ina fatar an gane yawwa shi yasa ilimin hadisi ilimi ne wanda yana da matukar nauyi kware da gaske muttasilu sanadi ko muttasila duk da muttasilu bin raf'i ya fi duk da muttasila din yana iya dauka ba matsala ana iya ta'wilinsa da wata fuska ta li'irabi sannan labarin ya zamo yana da sadaddin isnadi an gane yawwa wani da ya ce wani ya ba su labari ko wani ya ba shi labari tabbas ɗin sun haɗu an fahimci wannan babu alin ƙeta a tsakaninsu kuma tun daga farko har ƙarshe tun daga farko isnadi har zuwa ƙarshe to waɗannan sharuɗa guda uku da aka ambata shine da ya ce bi na ƙali adilin ta mai babɗi mutasilus sanadi wannan sharaɗi ne a same shi tun daga farkon isnadi har zuwa ƙarshe an gane yadda rawi na farko ya cika waɗannan sharuɗa haka na biyu haka na uku haka na hudu har zuwa ga sahabin da aka jingina magana zuwa gare shi na fatar an gane to wannan shi ne daga nan ne sai sai malamai ba sa karɓar riwayar hadisin da yake isnadinsa al-munqati ne bincike ya nuna wani da ya jingina magana zuwa ga wani ashe ba su ma haɗu ba ko da siƙa ne fa to ba za a karɓi riwayarsa ba tun da yanzu kaga kenan akwai wanda ya ji hadisin da gare shi to shi kuma wannan ba a san halinsa ba to wannan ihami shi yasa sai aka ce to a haƙura da shi sai a illata hadis sai a ce fihe in ƙifa'un alhadisu mun isnadi hadisi isnadinsa ya yanke gairu mutasilin bai sadu ba to dole sai an samu wannan an gane ko? sai ce gairu mu'allalin ko gaira mu'allali haka kuma ya zamo ba wanda aka illanta da wata illa ba an gane? ita illa malamai sun ce tana da alaƙa ne da wato kurakure da ake samu na wajen asiƙatu ita ba ta da alaƙa da jarhi ita illa an gane? to shi yasa galibi zaka ga an fi samunta mafi yawa wurin tadilisi eh rawi ya yi tadilisi wato sai ya nuna kamar ya ji magana daga wani alhali bai ji ba ana samun irin wannan eh ana samun irin wannan to ita illa shi yasa suke cewa abu ne wanda yake ita illa abu ne wanda yake mai zurfi kwarai da gaske kuma ɓoyayyen abu ina fatar an gane ita sai hadisi ya gama kammala lafiya lau an ga zahirin shi babu wata matsala amma can sai wani allah ya buɗa masa sai ya gano ashe akwai akwai wata illa a ɓoye akwai wata illa a ɓoye misali kamar mutum ya ruwaici hadisi a gane zuwa ga abu huraira don mu ba da misali da sa'id al-makaburi ya yi riwaya sai ya ce abu huraira ya ce ko ya jingina magana zuwa gare shi sannan sai aka sake samu wata hanya kuma ya yi riwaya daga babansa shi ko baban nasa zuwa ga abu huraira ina batar an gane kaga muna da hanya biyu to sai a lalaba a ji shin shi ya ji riwaya daga abu huraira tabbas sun haɗu in ya ji sai a ce to yanzu hadisi yana da hanya biyu ya ji maganar daga abu huraira kai tsaye sannan kuma ya karɓa kuma ta hanyar abu huraira amma bilwasiɗa in kuma aka rasa gano daga cikin al'a'imma ba a samu wanda ya ce bai ji riwaya daga abu huraira ba ba a jefe shi da irsali zuwa ga abu huraira ba to wannan illa ce wadda za ta sa sai a kalli mafi kyan isnadin kamar wancan da yake bilwasida sai a rijayar da shi sai a haƙura da wannan wadda ya jingina ga abu huraira mubasharatan an gane yauwa tunda waccan hanya tabbas ya ji daga babansa amma waga babu tabbacin cewa ya ji daga abu huraira kai tsaye to wannan din sai a ajita amma in aka samu wani daga cikin a'imma kamar irin su abu hatim yahya ibn ma'in ali ibn al-madini da abu zur'atar razi da makamantansu waɗanda suke ne mu'tamadai ne a harkar ilimin hadisi duk wanda suka jarhanta ya jarhantu wanda suka addala kuma ya adalantu to idan ba a samu daga wajensu ba wani ya ce ai bai ji riwaya daga abu huraira ba ko kuma ya ji to dole sai a kyale wannan sai a koma mu waccan bilwasida kaga wannan illa ce domin ka yana yiwa lokacin da ka zo karatu ɗayan riwaya ka samu ko ba haka ba haka ne yana yiwa kuma waccan ɗin bilwa su ɗakila a samu ita ma isnadi da matsala a wani wurin tushesa ilimin ilal yake da matuƙar wahala yawwa sannan shi baya janibin jarhi ana samun sane wajen ko wahami daga cikin sikatu sai ka ga mutum malami ne amma kuma saboda yau da kullum da kuma zamansa ɗan adam to sai a samu ya yi kuskure to shine sai a sai a samu irin wannan illa din yawwa to shi yasa Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ya rubuta littafi akan wannan babin ahadithu mu'alla zahiru hasiha yawwa hadisai ne ya kawo masu yawa sosai wanda a zahirin su zaka ga lafiya lau isnadi muttasili ruwatu din dukkanin su adilai sannan kuma akwai tamamu dabbi to amma kuma ga wata illa an samu to su ne tattara a wannan littafin to a muƙaddimar littafi yake cewa ita illa dama malamai su yi bayani ba a samun ta cikin aljarhu ana samun ta ne cikin kusakurai na asiƙatu to shi yasa kaga ita sai isnadi ma ya kammala ya kubuta sannan ne ake samun ta yawwa to illa din kashi biyu ce akwai wadda take qadiha akwai gairu qadiha yawwa akwai wadda yake wato illar tana suka ta yadda dole a haƙura da ruwayar akwai illar da take kuma za ka gaba ƙadi habaci ita kuma wannan ba ta hana a karɓi ruwaya kama wancan misali da muka bayar idan ya zan wannan hanya da ya ruwaito mu ba sharatan ba a samu wani daga cikin al'a'imma ba da ya tabbatar da ya ji daga shi abu huraira din ko ya kore to sai mu duba akwai mu'asara tsakaninsa da abu huraira akwai kuma imkaniyatun liƙa to in mun samu wannan an samu illa amma dai kuma illar za ta sa kuma a inganta hadisi to anan malamai suka ce za a inganta wannan riwaya din to sai ce wala shazin haka kuma hadisi kai ya zamo shaz kar ya zamo shaz yawwa idan an ce ashaz ko ashuzuz wato shine al-mukhalafa mukhalaf suna cewa mukhalafatu siqati man huwa arjahu minhu ko man huwa awsaqu minhu shine rawi wato ya saba ma wanda ya fi shi zama siƙa ko kuma ya fi shi ƙarfin harda dukkaninsu amintattu ne su biyu an gane amma sai ɗaya ya zo da abin da ya saba mana wannan da ya fi shi zama siƙa ina batar an gane to shi wannan riwayar sai ita ce almahafuza shi kuma wannan da ya mukhalafa wanda bai kai wannan zama amintacce ba to riwayar sai ita ake kira da shaza to a nan sai a yi watsi da riwayarsa sai a karbi ta wannan ko kuma a dukkaninsu sun daidaita wajen karfin harda da sauran abubuwa da adala amma kuma su waɗannan jama'a ne kila mutum biyu ko uku shi kuma shi kaɗai sai ya saba musu to shi ma sai a haƙura da riwayarsa shi ma ana samun irin wannan wanda insha Allah nan gaba za mu ci gaba da kawo misalai na fatar an gane tunda ba zai su waɗannan jama'a su a ce su yi kuskure shi ya daidai ba tare da cewa kuma sun fi shi yawa ko kuma wannan da ya fi shi zama siƙa a ce shi bai kiyaye wannan abin ba sai wannan eh an gane ko ada samun irin wannan ala saba irin wannan insha Allah za mu dinga ba da misalai sai ce to huwa sahihu hadisin da ya cika waɗannan sharuɗa da suka gabata huwa sahihu li zatihi shi ake kira hadisi a karan kansa da zatinsa an gane saboda shi ya inganta ne ya tsayu ne da kansa bai bukatu zuwa ga wani abu min alkharij wanda zai zo ya karfafe shi ba an gane bai bukatu zuwa ga wani shahid ko wata mutaba'a duk bai da bukata da wannan yawwa shi a karan kansa ya inganta yawwa da akwai kishiyansa akwai as-sahihu li ghairihi sahihi ne shi kuma duba da wani abin da yake min alkharij daga waje da aka yi amfani da shi sai aka karfafe shi sai ya zama sahihi amma asalinsa ba sahihi ba ne to sai ce wata tafawata rutabuhu rutabuhu darajojin shi wannan hadisi sahihi wata tafawata tana bambanta wani lokaci ko a cikin sahihi din zaka ga akwai as-sahihu akwai asahu sahihi ana samun wannan ko cikin ingantaccen to akwai wanda ya fi zama yawwa tunda bayyuwa kaga mustawar ruwatu ta zamo ɗaya wajen adala dole wani ya fi ya fi wani haka wajen harda dole wani mi su ana samun irin wannan yawwa to in aka samu irin wannan to shine sai a ce hadisi wannan asahu sahihi yawwa asahu sahihi ake kiransa eh to shine yace bi tafawuti hazihi al-awsaf ta hanyar sassabawar wayannan sifofi da muka ambata akwai hadisin da zaka ga a wato ruwatu dinsa waɗannan sifofin sun fi ƙarfi sosai fiye da sauran fiye da wani hadisin ko wani isnadin wanda ba shi ba na batar an gane shi ma wancan din ya cika sharuɗan gaba ɗaya to amma da har daɗin da kwaliti da komai kuma wannan ya ɗara to wannan sai a ce ya fi inganci an gane ya fi inganci amfanin wannan lokacin da za a yi tarjihi lokacin da aka samu cin karo wannan siƙa ne wannan ma siƙa ne na batar an gane wannan adali ne shi ma wannan adali ne an gane amma ɗayansu ya ɗara ɗayan kila in ma a adala ɗin kila shi hassa ga'ir ba a taɓa kama shi yana yi ba shi kuma wani yana ɗan taɓawa wani sashi na hassa ga'ir ko yana eh to ka gani ko kuma a harda wannan ya fi ƙarfin harda fiye da wannan to wannan sai a ce hadisinsa a sahu to in suka samu mu'arada tsakaninsu cin karo da juna aka rasa kuma yadda za a yi a tafi da ruwayoyin gabaɗe to aka rinjayar da ta wannan akan wannan Eh, wannan shine babban amfaninsa an gane ko sai ce wa min samma daga nan ne ƙuddima sahihul bukhari aka gabat malamai suka gabatar da littafin sahihul bukhari cewa ya fi kowane irin littafi in banda alkur'ani in banda alkur'ani ya fi kowane littafi aka gabatar da shi akan kowane tumi malamai suka kalla shine sharaɗin shi al'imamul bukhari saboda a sharaɗinsa kamar yadda muka sha bayani shi ya shar'anta alliƙa dole ne in rawi ya jingina magana zuwa ga malaminsa to dole ne tarihi ya zamo ya tabbatar da cewa sun haɗu ba wai kawai sun yi ma'asara ba don za ka iya zamani da mutum amma ba ku haɗu ba to shi al'imamul bukhari ya sa wannan sharaɗin duk da ba a baki ya faɗe shi ba kawai dai manhajinsa da salabus ɗinsa aka kalla na yau da gobe da tsarinsa da littafin nasa shi malamai suka suka kalla an gane? shi yasa a shi al'imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala sunansa abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari a lokacin da zai rubuta wannan littafi wanda ya fi shahara da sahihul bukhari ba shine sunansa ba sunansa al-jami'u al-musnadu as-sahihul mukhtasaru min umuri rasulillahi sallallahu alaihi sallama wa sunanihi wa iyami wadda shi ne sunan sayil bukhari an gane? yawwa mana aljami'u wanda littafi da zan rubuta to ya tara abubuwa da dama masu yawan gaske almusnadu sannan kuma abinda zan kawo zan kawo shi ne da isnadi shi yasa da ka samu hadisi cikin sayil bukhari bai da isnadi to bai cikin sayil bukhari an gane ba a kyarga shi cikin sayil bukhari saboda ce wanda ya almusnadu ya fitar da shi ya fitar da shi as-sahihu kuma wanda yake ingatacce to shi duk hadisin da gani da isnadi to zaka ga sahihi al-mukhtasar kuma takaitacce yawwa min umuri rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kunshi al'amuran annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya wa sunanihi da kuma sunnoninsa wa ayyamihi da abin da ya shafi al'amuran sa na yau da kullum wannan shine shine sunan littafin nasa amma ya shahara da sahihul bukhari yawwa wanda zaka ga shi ake yawan bugawa a bangon littafin a bangon littafin a haife shi hijira na da 194 aka haife shi shi al'imamul bukhari abu abdullah rahimahullah wanda ya bar duniya hijira na da 256 da shida aka Allah ya karɓi rayuwarsa rahimahullahu ta'ala kuma yana da littattafai da yawa irin su a tarihul kabir littattafai na hadisi al'adabul mufrad an gane? a tarihu sagir a tarihu al'ausat littattafai da yawa da ya yi ga su halko a fa'alil ibad ga su abin nan kira a halfal imam ya da littattafai da yawa ba wai shi wannan littafi kawai ya rubuta ba yau to shi kun ji sharaɗin da ya sa saboda haka in ka ga hadisi baya da ya al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ba tare da isnadi ba kamar hadisan da zaka ji ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama an gane waɗanda ake kira da al-mu'allaqat wanda zamu yi bayani akan su waɗanda ake share isnadin su kawai a kawo su haka nan shi ake kira da hadisi al-mu'allaq haka kuma akwai at-tarajum da yake yi a farkon babe in ka ɗauko littafin zaka ga yana tarjama na littafin ko kuma na babi da zai kawo to wani lokaci yakan bude shi da aya wani lokaci yakan bude shi da al'asar to duk waɗannan ba sa cikin sayyul bukhari na batar a gane yauwa saboda haka su ko da ka samu mai rauni to ba za ka ce na ga hadisi a cikin sayyul bukhari kuma mai rauni ba su kuma waɗancan da aka samu wasu daga cikin al'a'imma sun yi magana a kansu duka hadisan ba su da yawa kusan ba su wuce tamanin ba masu isnadi din to za ka ba magana ce wadda yake ta illa ko ta rauni ba mafiya ma za ka ga tafarrudu siƙa ne an siƙat yau shi ne a samu wani siƙa ya kaɗaita da wani abu saɓanin ragowar siƙatu ko kuma a samu wani hadisi nan rawi ya ruwaito shi bilwasiɗa nan kuma ya ruwaito shi mubasharatan to irin su ne su addara alƙutuni suka yi magana a kansu a littafinsa al'ilalu da kuma littafinsa a tatabbo yawwa to za ka gaba su kai tabanin ba duka hadisan to kuma alhafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala duk ya ba da amsa a kansu yawwa in ka duba muƙaddimarsa ta fathul bari sharhu sayyid bukhari wadda aka fi sani da hudar sari to duk hadisan ya ba da amsa a kansu cewa wannan to ai ba abu ne dama shi tafarrudu siƙa ai ana karɓar ta inda shi siƙa bai saba ma manhuwa a wasaƙo minhu ba ana karɓar riwayarsa abinda suke kira da ziyaratu siƙa an gane amintacce ya kaɗaitu da ƙari a cikin riwayarsa su kuma sauran ruwato ba su yi tarayya da shi a wannan ba amma kuma ba khalafa musu yi ba to wannan ana karɓa ana karɓar riwayarsa ba za a ce a yi jifa da riwayarsa ba an gane wannan ko? to daga shi summa musulmin sai al'imamu muslim shi ke bima al'imamul bukhari kuma al'imamul bukhari a zamu ga cewa malamin sani malamin malamin sani ya yi karatu ga gare shi shi muslim sunansa kenan kunyarsa abul husaini ibnu muslim ibnu al-hajjaj ibnu muslim sunan kakansa muslim sunan babansa kuma al-hajjaju ana yi masa kunya da abul hassan abul husaini afuwan abul husaini an gane ko yawo shi kuma a haife shi hijira na 206 aka haife shi 206 kaga akwai shekaru masu dan tsayi haka tsakaninsa da malaminsa abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari yawwa wanda ya rasu hijira na da 261 shi al'imamu muslim kenan mutunan da ya sabo ne to shi kuma littafinsa shi ma da haka ya shahara za ka ji ana sahihu muslim akhrajahu muslim amma ba shi ne sunan da ya saka masa ba shi ma ya saka masa suna wanda yana da alaka da irin wancan aljami'u al-musnadu sahihu min sunan bi naqali bi naqali adli bi naqali adlin an adilin min an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi naqali al-adli an al-adli an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawa al-jami'u al-musnad as-sahih min as-sunan bi naqali al-adli an al-adli an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sunan littafin sake yawa to shi ma zaka ga haka tsare yake so da haka shi ya tsara littafinsa a mataki na uku ne za ka ga farko in ya zo ya buɗe babi ko fasali duk da abuwa ɗin ba shi ya yi su ba yawa shi kitab kitab yi al'imam muslim kitab iman kitabu kaza kitabu sala kitabu tsahara yawa to al'imam muslim da suka zo wanda sun yi wa littafin aiki ya rubuta masa sharhi da ya sa mai suna alminhaju fi sharhi sayi muslim ibn al-hajjaj to shi ya kukkulla masa wannan babuka da kake gani to shi al'imam muslim in ya zo a farko alkitab to yakan kawo su hadisai da isnadai wanda su ake kira da al'usulu sannan mataki na biyu kuma ya biyo da wasu hadisai da isnadansu an gane wanda shi ake kira da ainihin wato al-mutaba'a sannan daga ƙarshe ya zo da ashawahid na batar an gane yauwa to hadisin da ya zo a ajin farko na al'usulu to shi ke cikin sayi muslim shi ya cika sharaɗin aljami'u al-musnad an gane yawwa as-sahihu min as-sunan bi naqli al-adl an al-adl an rasulillah sallallahu alaihi wasallam to amma dan in ka samu hadisi cikin mutaba'an da ya kawo ko cikin shawahid da ya kawo to wannan ba sa cikin sharaɗinsa wanda aka fahimta daga tsarinsa a gane bai daga ciki bai daga ciki to shi yasa mafi yawa zaka ga hadisan da aka taba a muslim a wannan layi suke a wancan ajin farko wanda shi kuma addara kutani ya taba to zaka ga sun fi waɗanda ya taba a cikin abin nan na bukhari don duka hadisan zaka ga 200 ne da goma in ka tara da wancan tamanin kaga ragowar duka na muslim ne to amma dai duka dai malamai sun ba shi amsa cewa wannan ba abu ne da zai sa a tome shi musulun da sauransu ba Allah ta'ala ya samu dace yau to wannan shi yasa aka gabatar da su an gane to shi al-imam muslim shi ya takaitu da iya al-mu'asara inda ya rawi tarihi ya tabbatar cewa ya haɗu da wani sun yi mu'asara da wani to shi kenan kuma ya jingina ga magana gare shi to za a karba kaga wancan sharadi na Imam al-Bukhari yafi karfi to wannan yana daga cikin dalilin da yasa aka gabatar da al-Imam al-Bukhari an gane yawa amma ta wajen at-tabwib kullu babe babe da at-tartibu zaka ga kuma al-Imam Muslim kuma yafi tsari bisa ga wancan shi kuma al-Imam al-Bukhari wajen wannan sharadin da at-tarajum da yake yi to shi kuma ya dara na al'imam muslim an gane? yawa don malamai na saɓani ayyuhuma yuqaddam wanne ne za a gabatar daga cikinsu eh wasu suna gabatar da muslim ɗin an gane kaɗan daga cikin malamai amma mafi yawan malamai sun tafi kan cewa al'imam bukhari ya fi daraja ya fi abin nan ko ba komai dai malamin sani shi yasa aliyu ibn al-madini kamar yadda al-khatibul bagadadi ya kawo a littafinsa tarihu bagadad yana cewa ai laulal bukhari ma raha muslimin wala ja'a ai in ba da al-imam al-bukhari ba ai muslim ma ko samun sa ba za a yi ba saboda dan makarantar sa ne shi shi yayi takharijin sa shi yayi kharijin sa ya fitar da shi ma'ana kharijin sa ne an gane to wannan kenan to daga nan ne sai malamai suka sukan fifita hadisin da suka yi ittifaki a kansu a kansa fiye da kowane to wannan akan nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci insha Allah ta'ala in mun zo wani darasi sai mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh